عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Geta Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين za mu dawo kan karatunmu na ashifa bi tarihi wa ubi mustafa sallallahu alaihi wasallam daga inda darasin mu ya tsaya za mu dora insha Allah wa anhu wa an ghairihi fiha ghairu zalika Abdullah bin Abbas din da wani sa sun fassara wata fassara kuma wanda ba wannan ba wa qala salim bin Abdullah at-Tustari al-alif huwa Allah ta'ala wallahu jibril wa min Muhammad sallallahu alaihi wasallam salim bin Abdullah at-Tustari shi kuma ya fassara alif lam mim din nan alif din Allahu ake nufi ubangiji ne lam kuma jibrilu ne ميم كو محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا هذا القول سبرقن ديو ولا ينسبه الى سهل سبرقن دي شيما يا هكا سبرقن ديو يا هكا to wannan magana ko bai dan shi kan bai dangana ga sahalu ba ma'ana bai sai ya karba daga sahalu ba sai ya fassara kawai ya fassara cewa cewa alif din Allahu ne lam kuma jibrilu ne mim kuma muhammadu ne وجعل معناه الله أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب فيه سيسنى معنى wannan sai Allah ya saukar da Jibrilu akan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wannan alqur'ani wanda babu kokonto a cikin littafin Qur'ani wa ala alwajhi alawwal yahtamilu qasam anna hadha alkitab haqqun la rayba fi akan fiska akan fiska ta farko to wannan rantsuwa za ta iya daukan cewa wannan littafi gaskiya ne babu kokonto a ciki ثم فيه من فضيلة قران اسمه باسمه نحو ما تقدم sannan kuma gashi an hada sunan Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko qala ibn Arabi fi qawlihi ta'ala qaf wal qur'an al majid aqsama bi quwwati qalbi habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haythu hamala al kitab wal mushahadata wa lam yasir dhalika fihi li ulwi halihi shi ibn Arabi ya fassara wannan aya ko kuma wannan farkon sura qaf wal qur'an majid yace Allah tabaraka ta'ala ya rantsa da karfin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masoyin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi zuciyar take daukan maganar Allah da kuma mushahada da Allah ba kuma abun bai yi tasiri a jikin mana bai wahal da shi ba yana yana daukan maganar Allah ya karba ya karbi maganar Allah kai tsaye kuma shi yana yi mushahada da zatin Allah amma har da yakan kuma abin bai wahal da shi ba saboda mai saboda daukakan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma halin zuciyarsa wa qila huwa ismun lil qur'ani wa suka ce qaf din nan sunan qur'ani ne wa qila huwa ismun lillahi ta'ala wa suka ce qaf din sunan Allah ne wa qila jabalun muhirun bil ardi wa suka suka ce dutsen da yake kewaye da ƙasa in ƙasa da ƙasa ta ƙare dutsen da Allah ya kawo ya kewaye ƙasar da da dutsen shine qaf din wakilan gairu haza wasu kuma sun fasara ba wannan ba sun yi wata fasara daban wa qala jafar ibn muhammad fi tafsir wan najm idha hawa annahu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innahu muhammad sallallahu alaihi wasallam jafar ibn muhammad ya faɗa cikin tafsirin wan najm idha hawa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi shine annajm anan wa qala shi jafar din yace annajm qalbu muhammad sallallahu alaihi wasallam najm din ma'ana wannan tauraron a zuciyar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam hawa in karaha min al anwari manan iza wan najmi zuciyar annabi iza hawa idan ta bude saboda karban hazasha take daga Allah shine hawa din mana in sharaha min al anwari zuciyar ta bude saboda karban hazasha take daga Allah wa qila in qara an ghairi Allah fa zuba suka ce zuciyar ta yanke ne ba ruwanta da kowa sai Allah wa zalam wa ra'ayi fi qawlihi ta'ala wal fajr wa layalin ashirin الفجر محمد صلى الله عليه وسلم لأن منه تفجر الإيمان ابن عدائي فلن الله تبارك وتعالى ديش والفجر إنا وليال عشر yace fajru anan abin da ake nufi annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda daga gare shi imani ya keto daga nan aka samu ketowar imani na kowa ma saboda haka sai aka ce sawa alfajiri ya zama mai keto daga wajensa ake aka keto da imani a wannan fasali shi kuma ya tsaya sai fasali na biyar alfasl alkhamis fi qasamihi ta'ala jadduhu lahu litahaqquqi makanatihi indahu nan ko fasali na biyar zai karantar da mu rantsuwa da Allah tabaraka ta'ala ta'ala jadduhu wanda girman sa ya daukaka ya rantsa lahu da annabi saboda tabbatar da darajar manzo Allah sallama a wajensa qala jalla ismuhu ala Allah tabaraka ta'ala yace wadduha wal layli idza saja har zuwa karshen sura shine a surata har zuwa karshen sura waqtu da fi sababi nuzuli hadhihi surati fa qila kana taraka nabiy sallallahu alaihi wasallam qiyama layli uzri nazala bihi فتكلمت امرأة في, في ذلك بكلام وقيل بل تكلم به المشركون عند فرس الوحي فنزلت السورة وسوكا شيء وانا سورة أني ثاباني من دليل سوكانتا وسوكا شيء قال سلم ya bayi qiyamul layli ba mana ayyukan da yake da daddare saboda wani uzuri da ya same shi to sai wata mata sai ta yi magana akan haka ta faɗi wata magana game da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya mata raddi da wannan sura wasu ko suka ce a kafirai ne suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam magana lokacin da wahayi aka yi kwana da dama wahayi bai sauka ba to da yake wahayi bai sauka ba suke cewa ai shi ma ubangijin nasa ya sallame shi ina Allah yake cewa ma wadda aka rabbuka ma qala ubangijin ka bai ban kwana da kai ba kuma bai kika ba sai Allah ya saukar da aya qala faqihu alqadi wa faqahu Allah ta'ala tadammala hadhihi suratu min karamati Allah ta'ala lahu wa tanwihihi bihi wa ta'zimihi iyyahu sittata wujuhin mai littafi alfaqihu alqadi iyad Allah ya dasar da shi yace wannan sura tana kunshe da girmamawa da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗaukaka darajar annabi da girmama annabin girmamawa da Allah ya yi wa annabin ta fiska shida fiskokin al'awwalu al-qasamu lahu amma akbarahu bihi min halihi bi qawlihi ta'ala wa duha wal layli idha saja na farko dai rantsuwar da Allah ya yi saboda Allah zai bawa annabi labari na halin manzo Allah ne sallallahu sai da Allah ya fara da rantsuwa saboda ya girma annabi sa sai Allah ya ce wadduha Allah ya rantsa da wannan wadhari wallahi za ta ja Allah ya rantsa da dare idan yayi duhu ai wa rabbid duha Allah ya rantsa da ubangijin wannan wadhari wa hadha min azami darajatil mubarrati wannan yana daga cikin mafi girma a cikin darajoji na kyauta da Allah ya bawa annabi sa na ɗaya kenan asani bayanu makanatihi indahu wa huzwatihi ladayhi bi qawli ta'ala mawadda rabbuka ma qala ai ma taraka kama an gadaka wa qila ma ahmalaka bada an istafaka matsayi na biyu ko kuma fiska ta biyu shine bayyana darajar manzo Allah sallama a wajen Allah da kuma rabauta da Allah ya bashi a wajensa da Allah ya ce ubangijinka bai bai sallame ka ba ko bai ki ka ba ai bai barka ba bai ki ka ba wasu ba suka sha ubangijinka bai rabu da kai ba bayan ya zabe ka wannan shine fiska na biyu fiska ta uku asalisu qawluhu ta'ala wal akhiratu khairul laka min al ula Allah ya ce ai kyautar da zan baka ta karshe ma ta fita farko galam ne isaga ibn isaga yadda ya fassara wannan aya ai ma'aluka fi marjika inda Allah azaw min ma adaka min karamati dunya makomarka da Allah ya tanadar maka in ka koma wajen Allah ta fi girma akan abin da Allah ya baka na daraja na duniya wa qala sahalu sahalu kuma yadda ya fassara wannan aya yace madda khartu laka min ash-shafa'ati wal maqam al-mahmud khairul laka mimma adaituka fi dunya abinda na shirya maka na ceto da matsayi abin godewa din nan makamin Muhammadu din nan ya fi maka akan abinda na baka abinda na baka na duniya arabiu fiska ta hudu wai eh fiska ta hudu qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yace wala sawfa yu'tika rabbuka wa tarda ubangijinka zai baka ka yarda wa hadhihi ayatun jami'atun ma'ana zai ba annabi sai annabi ya yarda wannan aya jami'atun liwujuhil karamati wa anwa'i sa'adati wa shatatil in'ami fid darain wa ziyadati wannan aya ta tattara dukkan fiskoki na girmamawa da dangogi na arziki da kuma ni'imomi daban-daban na duniya da lahira da ƙari a kai ma tunda an ce sai ya yarda galan mai sada yurbihi bil fujji fi dunya wa sawabi fil akhirati ibn sada yace Allah zai yarda da manzo Allah sallama da samun rabauta samun nasara a duniya duk inda ya shiga cikin nasara yake sakamako kuma a lahira wakila wasu ko suka ce yurihi al-hawda wa shafa'ata Allah zai bashi tafkin al-kautsara kuma zai bashi sheto shine Allah zai bashi sai ya yarda waruya an ba da ali nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laysa ayatun fil qur'ani arja minha wa la yarda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat qur'an min ummati nara an rawaito daga shashi a cikin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu aya a cikin qur'ani wanda aka fi samun kauna a ciki kamar wannan aya wala sawfa yudika rabbuka farada domin manzon sallallahu ba zai yarda ɗaya daga cikin al'umma wani ya shiga wuta ba to kaga sai shine sai an sai ya yarda din kenan al-khamis fiska ta biyar ma'addahu ta'ala alaihi min ni'amihi wa qararahu min ala'ihi qibalahu في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على إختلاف تفاسيره ولا مال له فأغناه بما آتاه أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى ويتيما فهد عليه أمه وآواه إليه وقيل آواه إلى الله وقيل يتيما لا مثال لك فآواك إليه وقيل المعنى لم يجدك فهدى بك ضالا وأغنى بك عائلا وآوى بك يتيما ذكره بهذه المنن وأنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغره وعائلته ويتمه وقبل معرفته به ولا وداه ولا قلاه فكيف بعد اختصاصه واختفائه تلك تبير هنا بنا الله تبارك وتعالى يلسافا لنئمو من دا الله يوى النبي صلى الله عليه وسلم ya tabbatar da su a cikin ni'imominsa daga bangarensa shi Allah a cikin ragowar sura daga Allah ya ce ya shirye min hidayati ila ma hadahu lahu Allah ya shirye da shi zuwa ga abin da ya shirye da shi ko kuma Allah ya shirye da mutane saboda shi akan dai wannan kamar da fassarori suka aka samu fassarori kowa inda inda ya fassara kuma Allah ya ce na same ka baka da dukiya kuma Allah ya ce ya same shi bai da dukiya kuma sai ya wadata shi da abin da ya bashi ko kuma Allah ya wadata shi ne da abin da Allah ya sanya cikin zuciyarsa na ƙana'a isuwa da abin da Allah ya bashi in dai Allah ya bashi abu koya yake to ya ishe shi da wadatuwa kuma har yanzu Allah ya Allah ya sati maraya ne amma kuma sai ya kawo masa amminsa Abu Dalimin ya zo ya kewaye ya zauna da shi ya tattaro shi zuwa gare shi wasu kuma suka ce Allah ya Allah ya tara shi zuwa ga kansa shi Allah wasu kuma suka ce a'a yatimi ne mana maraya ne baka da misali sai Allah ya taro taro ka zuwa gare shi wasu ko suka ce mana Allah bai same ka bane sai ya shiryar da batacce da kai kuma ya wadata matalauci da kai ma'ana idan manzo sallallahu batacce ya ganci sai shiriya wanda bai da shi ya ganci shi kuma sai ya wadata kuma yatimi in ya ganci ya samu abin makoma sai malu ya kama shi annabi kenan sallallahu alaihi wasallam zaka Allah ya tunatar da shi waɗannan ni'imomi kuma sananne ne a cikin tafsiri cewa Allah bai yasar da annabi ba lokacin burushiyarsa da lokacin da ba shi da komai da lokacin da yake da maraishi kafin ma'arifa ma'ana kafin saninsa cikakkiyar saninsa ga Allah ta shika Allah bai sallame shi a lokacin ba Allah bai ƙi shi ba yaya kuma bayan Allah ya keɓance shi ya ba shi darajoji ya ba shi annabta da manzanci Allah ya zaɓe shi ya wani zai tunani Allah zai sallame shi a lokacin ba zai yi ba asalisu fiska ta shida amruhu bi izhari ni'matihi alayhi wa shukri ma sharrafahu bihi bi nasrihi wa ishadati zikrihi bi qawli ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith na shida a cikin fiskokin shine umarnin da Allah ya yi masa yace ya bayyana ni'imar da Allah ya yi masa ya gode a daukakar da Allah ya daukaka shi ya daidaita da kuma ya sanarwa mutane kuma Allah ya daga sunansa ya daga ambatonsa to shine Allah ya gaya masa cewa ya gaya wa halitta gaba daya kyautar da Allah ya masa shine Allah shawa ma bi ni'mati rabbika fadis ni'mar ubangijinka ka zartar kar ma na ka fada fa inna min shukrin ni'mati ataddusa biha wa hadha khassun lahu amun li ummatihi yana daga cikin kyautar ni'imar ka faɗi ni'imar idan aka yi maka ni'ima ka ce an min ni'ima kaza da kaza to shine ka ka gode kenan shine godiyar ni'ima kuma wannan kasi ne mana kususi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane nimar da Allah ya masa kuma amina ga al'ummarsa gaba daya idan aka yi maka nima to ka gode wa qala ta'ala ubangiji ya ce wannan najmi za hawa har zuwa ila qawlihi ta'ala la qarra amir ayat rabbil kubra shine wannan najmi za hawa ma dalla sahibuhu wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa dhu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سره المنتهى عندها جنه المأوى اذ يمشى سره ما يمشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى. تولى ان ايه اكثر المفسرون في قوله تعالى والنجم masu fassara sun yi sabani a cikin faɗin Allah ta'ala da yace wan najmi din nan an kawo bi aqawila ma'rufatin a cikin da maganganu aka kawo da yawa sanannu a cikin su min ha an najmu ala zahirihi wa suka ce a tauraron Allah yake nufi da kansa wa minha a cikin fassarorin wasu kace alqur'ani qur'ani yake nufi anan wan najmi din nan wa an jafar ibn muhammad annahu muhammad sallallahu alaihi wasallam jafar ibn muhammad kuma yace a annabi ne ake nufi shine an najmu anan وقال هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم جعفر بن محمد يشاء زوشر النبي كانوا في سنة والنجم أنا وقد قيل في قوله تعالى أم فداكم أسكن فدين الله تعالى ديش والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن النجم هنا أيضا محمد صلى الله عليه وسلم أقاو سلمي يشي فدين الله ديش والسماء والطارق يلا رد دا سما يا سيشي وما أدراك ما الطارق سيشي النجم الثاقب تو النجم الثاقب أنا دي an ce innan najma shi wannan najmu da Allah ya faɗa nan Muhammadu ne ake nufi sallallahu alaihi wasallam haka wa sulamiyu tadammar hadhihi al-ayat min fadlihi wa sharafihi al-iddi ma yaqifu dunahu al-ard wannan ayoyi waɗannan ayoyi na su na farkon sura wan najmi lalle sun suna kunce da fifiko da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da daukaka wanda Allah ya yi masa kididdigaggu marasa iyaka wanda kididdiga ba za ta iya tsayawa ma'ana ba za ka ba za ka gane su ba ba ka iya mutum ba isa ya kididdige su ba darajojin da Allah da daukakan da Allah ya yi masa wa aqsama jalla ismuhu ala hidayatil mustafa wa tanzihi anil hawa wa sirrihi fi ma tala wa annahu wahyun yuha aw sarahu ilayhi an Allah jibril huwa shadidul quwa anan Allah tabaraka ta'ala ya rantse wanda sunansa ya buwaya ya rantse akan shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tsarkaka annabi sallallahu alaihi wasallam daga barin son zuciya ko ko fadin abin da ba daidai ba da gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya karanta gaskiya ne da abin da ya faɗa gaskiya ne kuma duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ko ya faɗa wahayi ne daga Allah Allah ne ya sanar da shi zuwa ga annabi daga Jibril Jibril kuma shi ya sanar da shi kai zuwa ga annabi daga Allah shi Jibril kuma shine mai ko kuma annabin kansa shine mai tsananin karfi wanda Allah ya karfafa shi ثم أخبر تعالى عن فضيلته بقصة الإسراء وانتهائه إلى سرة المنتهى وتصديق بصره فيما رأى وأنه رأى من آيات ربه الكبرى سيشي الله كما تبارك وتعالى يا بار الأبار في في كنت يأيوا النبي أقصر إسرائي da Allah ya yi masa da kuma kaiwa iyaka sai da ya je har siratul muntaha da gaskata idonsa ya gaskata abin da ya gani kuma ya ce Allah ya ce ya ga ayoyin ubangiji masu girma wa kanna ba ala misli hadha fi awwal awwal suratul isra'i Allah ya farakar da wannan a farkon suratul isra'i ma walamma kana ma kashafahu sallallahu alaihi wasallam min zalika aljabaruti wa shahadahu min ajaib almalakuti la tahidu bihi alibarat wa la tastaqilu bi habli sama'in adna sama'in adnahu alqulu رمضان تعالى بالإيماء والكناية الدالة على تعظيم فقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى ya ce Allah ya faɗakar a cikin wannan a farkon suratul Isra'i ko kuma abinda Allah ya wa annabi na mukashafa mana abinda Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam jabarutiyar Allah da abinda annabi ya gani na abubuwa na mamaki na malakutun Allah wanda fassara bata isa ta kewaye shi ba mutum ba isa ya ce kaza ne ba wanda kuma ji bai isa ya tsaya saboda ɗaukan abin da annabi ya gana da Allah ba hankula ma suna komawa bayan wannan ba za su iya ba sai Allah ya yi ramzi gaba ɗaya sai ya haɗa magana da suka yi din sai ya maida ita nuni ya maida ita kinaya mana abu ne wanda yake a ɓoye wanda zai shirya da cewa Allah ya girmama shi sai Allah ya ce Allah ya yi wa bawansa wahayi abin da ya yi masa na wahayi ba shi abu kaza ne ba wa hadha an-naw'u min al-kalam yusammihi ahlun naqdi wal balaghati bil wahyi wal isharati وهو عندهم أبلغ أبواب الإجابة yace wannan nau'i na wannan magana cewa auha ila abdi ma auha mutanen naqdu ko mutanen bincike kenan da mutanen balaga suna ambaton sa shine wahayu din da kuma ishara suna cewa wahayu ana ce masa ishara ana cewa wahayu wahayu wahayu aikowa ko wahayu nuni to a wajen su wannan babin shi yafi kai matuƙa shine balaga mafi ƙarshe mafi ƙarshe a cikin babobi na ijazi a cikin babin balaga a cikin fannin balaga wa qala Allah tabaraka ta'ala ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra yace al manzala sallama ya ga ayoyin ubangiji sa masu girma in hasaratil afhamu an tafsil ma auha hankula sun sun tabe sun gajiya ba za su iya fassara ko bayyana abin da Allah ya wa annabi wahayi ba watahatil ahlamu fi ta'yin tilka ayatil kubra sannan tunanin mutane ko kuma hankulan mutane sun dimauce a cikin gano menene ma'ayoyin da Allah ya ce ya ambata a nan ayoyi masu girma قال قال يا ابن الفضل استمرت هذه الآيات ولا إله من الله تعالى بتزكية جملته صلى الله عليه وسلم وإسمتها من الآفات في هذا المسرح فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه فقلبه بقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ولسانه بقوله وما ينطق عن الهوى وبصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى وقال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال قال أبو الفلي wannan waɗannan ayoyi sun tattara ne akan sanar da Allah ya sanar da tsarkakan annabi gaba ɗayansa sallallahu alaihi wasallam da kuma kiyaye shi da Allah ya daga dukkan babu wani laifin da zai shafe shi a cikin wannan matafiyar sai Allah ya ce ya tsarkaka zuciyarsa ya tsarkaka harshensa ya tsarkaka gabobinsa zuciyarsa Allah ya ce maka zama ko adu mara'a haka ta tsarkaka kenan zuciya ba ta kareta abin da ta gani ba sai Allah ya tsarkaka harshensa ya ce wa ma dibanin hawa baya magana da son zuciya Allah ya tsarkake idonsa yace ma zangar basar wa maɗanga idonsa bai karkata ba kuma bai rinɗe ba wa qala ta'ala ubangiji je ce fala uqsimu bil khunnas al jawar al khunnas ila qawli wa ma huwa bi qawli shaytan rajim Allah yace yana rantsuwa da waɗannan taurari masu buya ko ko kuma masu bi yadda zai fasarori za su zo har zuwa da inda Allah ya kama wa bi qawli shaytan rajim la uqsimu innan ay uqsimu Allah yace ina rantsuwa innahu la qawlu rasulin karimin أي كريم عند مرسله ذي قوة على تبليغ ما حمله من الوحي مكين أي متمكن المنزلة من ربه رفيع المحل عنده مداع سمع في السماء أمين على الوحي عند شيء وأن يفسر يشي الله تبارك وتعالى يشي يا رب النبي النم وأن القرآن مغانا منزوني ما يجرمه mai girma wajen wanda ya aiko shi shine Allah Allah ya girma mazi ko ma abokin ƙarfi ne akan isar da abin da aka dora masa na wahayi kuma tabbatacce ne yana da daraja wajen Ubangijinsa, kuma maɗaukakin daraja ne wajen Allah ɗin, kuma abin bi ne a can sama, a saman ma annabi sallallahu alaihi suke ma biyayya, kamar yadda nan ƙasa ake masa biyayya, sama ma haka ake masa biyayya, kuma amintacce ne akan wahayi da Allah ya bashi. Lala Ali ibn Isa wa gairuhu a Rasulul Karim huna Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Ali ibn Isa da wani sa suka ce a Rasulul Karim nan da Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karimin manzo Allah ke nufi sallallahu alaihi wasallam shine wannan manzo mai girma din ko jami'ul awsaf ba'du ala hadha lahu to idan karfi akan wannan fasara dukkan sifofin da Allah ya tsora ta innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muda'in samma amin to duka waɗannan gaba ɗaya na annabi ne sallallahu alaihi wasallam wala garra'ahu wa qala ghayruhu huwa jibril fatajul awsaf ilayhi wasu ko suka ce a jibril ake nufi innahu laqawlu rasulin karim din kenan kuma sai su koma kan jibrilu kenan ولقد رآه يعني محمد صلى الله عليه وسلم قيل رأى ربه وقيل رأى جبريل في صورته wannan ra'ahu inda Allah ya ce ya ga manzala sallama yana nufin manzala sallama ya ganci wasu suka ce ya ga Allah ubangiji kenan wasu kuma suka ce a ya ga jibrilu a surar jibrilu kuma huwa ran gai bizaninin abi muttahamin a wanda suka karanta bizaninin domin akwai gira da ta karanta kuma huwa ran gai bizaninin ba bidaninin ba abi mutahamin ba abin manzala ba abin tuma bane ba a tuma sa wa man qara ha bil dadi wanda ya karanta ma huwa al qawl ghaibi danin fa ma'anahu ma huwa bi bakhir bid du'a bihi wa tazkir bihi kamihi wa bi ilmihi nan kuma ana nufin manzala sallallahu ba marwati bane da addu'a mana baya rowa addu'a sai yana cika yana bawa kowa da kuma ambaton Allah da hikimomin Allah da ilimin da Allah ya ba shi وهذه لمحمد صلى الله عليه وسلم وانا كان تبتنا النبي نه بما كان جبريل انا وقال تعالى وتعالى الله يشنون والقلم وما يذكرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فالآية ذو آيوي أقسم الله تعالى ألا يرد بما أقسم به أبن ألا يرد بشيء من عظيم قسمه daga girman rantsuwa irin ta Allah rantsuwar da Allah ya yi على تنزيه المصطفى مما غم سره الكفرة به وتكذيبهم له وآنسه وبصر عمله بقوله موسنا خلافه ما أنت بنعمة ربك المجنون Allah ya rantse a kan tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam daga abin da kafirai suke so su su su su zarge shi da shi ko kuma su su musguna masa da shi da kuma ƙaryatawa da suke masa da kuma sai Allah ya ɗebe masa kewa sai Allah ya shimfiɗa masa burinsa gaba ɗaya da faɗin Allah da a cikin magana mai daɗi mai kyau ɗin nan yake cewa ma an ka bin mata rabbi kai majnuni kai fa bayan da suke tunani bane kai ba ba mara hankali bane a cikin ni'imomin ubangijinka wa hadhihi nihayatul mabarrati fil muqalabati wannan shine ƙarshen ƙarshen daraja a wajen magana karshen kubutarwa a cikin magana Allah ya kubutar da shi da kansa yake cewa duk abin da suke danganta masa ba haka bane wa ala darajatul adabi fi muhawarati kuma shine mafi daukakan darajojin ladabi darajojin laduba na yin magana yin musayar magana kuma alamahu bima lahu indahu min na'imin da'imin وثواب غير منقدي لا يأخذه عدو ولا يمتن ولا يمن به ولا يمن به عليه فقال وإن لك أجرا غير ممنون سي الله يكن دشي abinda shi annabi yake da shi wajen Allah na ni'ima da wamammiya da lada wanda baya yankewa wanda abokin gaba ba isa ma ya taba ya taba wannan abun ba kuma ba ba a yi masa gori ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko yumannu ko yumtannu duka wannan nuska ce faƙala sai Allah ya ce wa innaka la'ajiran ghayra mamnun kana da lada wanda ba abin gorantawa bane ba a maka gori thumma asna alayhi bima manahu min hibatihi wa hadahu ilayhi wa qala zalika tatmiman litamjidi bi harfai ta'kid fa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim sai Allah tabaraka ta'ala yayyabo akan annabi da abin da Allah ya bashi na kyautukan da ya bashi da shiriyar da Allah ya masa kuma Allah ya karfafa wannan shiriyar saboda ya cika saboda saboda ya cika girmama girmama wanda yake wa annabi sai ya kawo harufa guda biyu na karfafawa sai ce wa innaka wawi taukidi ne karfi ne inna taukidi ne sai Allah ya ce ala kullu azim lalle kai din nan kana cikin kana kan halaye masu girma kira alhamdulillah za mu tsaye da karatun mu nan insha Allah wannan darasi sai mun sake dawowa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to masu sauraron mu anan zamu dasa aya cikin wannan shiri na karatun littafin Hassan Ashafa a madadin kamfanin Getar Nigeria Limited ya ɗauki nauyin kawo muku. Sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan rediyon Progress Gombe da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب